matashin karatun mu na gaba shine mawadhi'ul wasli guraren da ake waslu bainal jumlatayn ake sadarwa tsakankanin jumlola guda biyu to tunda mun ji cewan alfaslu shine rashin kawo harafin atab a haɗe tsakankanin jimlola guda biyu ko? to kishiyan alfaslu shine alwaslu dama ce a ƙa'ida sun ce mana mene a ƙa'idan baya alfaslu alwaslu atafu jumlatin ala ukhra bil wawi ko in aka goye jumla a cikin jumla da wawun shi ake ce mishi alwaslu sannan kuma alfaslu tarku hadal atfu barin wannan barin goye jumla kan jumla da wawun shi na ke cin shi alwaslu to shi ne za mu gani yanzu malam ya ci gaba da cewa a malaman suka ce a ka'idarsu ka'ida ga tanan ya ji bulwaslu bayanin jumla ta ni fi filafati mawaɗe ya waje ba a sadar tsakankanin jumlola guda biyu a gurare guda uku za a sadar tsakankanin jumlola guda biyu amma babu wawun za a zo da wawun kawai ɗazu babu wawun ko na wancan kai alfasulu babu wawun to alwasulu shi za a yi ne da wawun a idan kusurin stira ko kuma fil hukumi al'irabi idan aka so a ko idan aka nufanci haɗa jimlolin guda biyu wajen hukunci la'il irabi to ka sun tunda aka ce irabi ka gana maganar menene a gana maganar na hauko madalla to idan muka duba jimlolinmu ga sunan muna tare da su kala abul al'amfila kala abul ala al-mu'arri abul ala al-mu'arri yana cewa wa hubbul an shi'a abada kulla hurrin wa allama sa'igan akalal murara haka ne na'am akalal murari na'am wa hubbul aishi san rayuwa san duniya ni sai na sa tufafi irin kaza sai na ci kaza sai na kwanta a kaza sai na shiga gida iri kaza sai na aure mace iri kaza su ma buri ai ba zan aure ba sai na samu mai kaza regiment gashi ya gama digiri ga aiki ya zo shi ke nan regiment na? da gida ba ko? gashi da gida hai amlil insani ma tamanna amlil insani ma tamanna Allah shi kyauta to burin dai ba za ba za a rabu da shi ba tunda haka Allah ya dabiyantar da dan adam sai dai kawai kai ka kokari ka rinka controlling din gurin yawan gurin to wa hubbul aishi sar rayuwa a abada kullu hurrin shine ya bautar yake bautar da dukkan da a abada kullu hurrin wa'allama sa'igan sannan kuma ya sanar da sa'igan mai yunwa sa'igan shi ne mai yunwa afon sagiban shukuran sagiban yatiman za makaraba a miskinan za mataraba wannan fiyomin zi masgaba yunwa ke na aljo akalal wa'allama sa'igan shine kuma sagiban shine ya sanar da mai jin yunwa akalal murari cin daci to idan muka lura kyau wa hubbal aishi san rayuwa a abada kulli hurrin kun ga jimlar a abada kulli hurrin a abada suka ce fi'il madin wal fa'il zamir musattin fi jawazin takdiruhu huwa kullu suka ce fi'il madin hurrin kullum fi'il afwan kulla maf'ul bihi mansub bil fata wa huwa mudafun hurrin mudafun ilayhi wa allama sa'igan to in ka zo sai ka ce wa jumlatu a abada kullu hurrin fi mahalli rafi khabar hubbul aishi shine mubtada a jumlar a abada kullu hurrin hurrin sai ta zanto mene fi mahalli rafi khabar mubtada ko wa'allama sa'igan to kun gani ga wata jumla nan wa'allama sa'igan kuma wannan san duniyan wa'allama sa'iban shine ya karantar da mai jin yunwa akan muradi cin daci to idan muka lura da kyau kun ga wa'allama sagiban jumla ce wacce take ma'tufa ala kulli kun kulli muhallinta menene rafa'i ko to wa'allama sa'igan kun san ai idan an atafin lafazi akan majruri shi ma yana fi mahallin jarri ne in marfu'i ne fi mahallin rafi ko abin da ke kafinsa to saboda haka kullu hurrin jumla ce mukawwana min mubtada'in mun jumla fi'iliya ko kuma jumla ce mukawwana min fi'il wa fa'il wa maf'ul bihi wa hiya fi mahallin rafi khabar to wa allama sa'igan ita ma fi mahallin rafi ne ma'tuf ban sani ko kun gano ba sake maimaitawa wa hubbul aishi hubbu shine mubtada ko to ina khabar anan sai ka ce jumla fi'iliya ita ce a abada kulli hurrin a abada kulli hurrin na'am a abada kulli hurrin nan ita ce jumla wace iri jumla ce fi'iliya ta saboda ta fara da a abada fadilla to mun ji hubbul aishi shine mubtada to kenan a abu da kulli hurrin jimla za ta zama fi muhallin raf'i khabar ne ya fita ko? adalla to gaba sai ce wa allama wawon din ai harfa atfin ne ko kafin mu ci gaba barin mana ɗan gwari-gwari in ka ce ja a zaidun wa waladun wa katibun yanzu kaga ja a zaidun kai musharafa ko a wajen mutada ko sai ka ce wa wala to za ka ce ne wa waladan ko waladin kaga waladun saboda ka yi atafi akan marfu'i ko to dole abin da aka adabta shi ma zai zonto da rafa'a ne ko fi mahallin rafi'i to abin da ya faru kenan ana yi wa allama sagiban jimlar wa allama fi'il madin wal fa'il zamir musatun fihi jawazan taqdiruhu huwa sagiban sai ka ce maf'ul bihi ko to in ka sai ka ce kuma wal wawu harfu atfin wa jumlatu allama sagiban في محل معطوفة بالواو وهي في محل رفيع أيضا شكرا ita ma tana ta ita an goya ta ne a cikin jimlar khabar wato tana da hukuncin khabar din kenan na rafa'a to wannan kun ga akwai akwai ishtiraki sun yi tariya wajen wajen mene hukuncin lirabi ko jumlar ku a abada kulli hurrin fi mahallin menene rafi'in ko to wa allama sagiban ita ma fi mahallin rafi'in ne to abin da yasa ya zo da wannan wawi din yayi fasl yayi waslu saboda jumlolin ya shi mawakin yayi nufin ne ya hada sojan hukuncin lirabi shi yasa ya zo da wawun shi yasa ya zo da wawun mun bincin nan ko madalla idan muka kalli wa kala abu tayyib abu tayyib al-mutanabi ke cewa wali sirri minni mawdi'un la yanaluhu nadimun wa la yufdi ilayhi sharabu haka ne ko wali sirri minni mawdi'un sirri fa yana da wani matsayi a wajena la yanaluhu nadimu me nadama bai samun shi wala yufdi sharabun ilaihi wanda kuma yake mashayi baya iya kwarara zuwa gare shi bai iya gano wannan sirrin to nan zamu duba da kyau wal sirri minni mawdi'un kun ga mawdi'un shine menene mawdi'un shine shine mubtadamu kuma na kira ne nan ko wal sirri minni shine menene shine shine shine khabar din mai ko jar majrur khabar ko to yanzu zamu dawo nan mawdi'un kun gani mawdi'un wannan ai mubtada ne muka ce ko na kira ne ko la yanaluhu nadimun kaga la yanaluhu nadimun ba mu wani mai nadama da yake samun sa to mu duba da kyau mutuna kuma da ka'idan da muka karanta cikin qataru na da aljumalu ba'da nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arifi ahwalun kaga mawdu'un nakira ce ai ko to gaban sai muka sami la yanaluhu nadimun kaga nan menene jumla ce wace iri fi'iliya la yanaluhu nadimun duk da ta fara da yanaluhu fi'ili ko to saboda haka idan ka zo suka ce wa jumlatu la yanaluhu nadimun fi muhalli raf'i sifa li mawdu'in jumlan la yanaluhu nadimun abin nan sifa ce ta mawdu'in to gaba sai ya ce wala yufdi ilaihi sharabu mashayi bai iya ganowa bai iya kwararowa din ya gano wannan guri na sirrin to idan muka dubi da kyau tsakankanin la yufdi ilaihi sharabun da jumlan la yanaluhu nadimun ai za akwai wata wa'un ko to kanan yayi fasul ne ko ya wasulu yayi wasulu ne jumlan la yanaluhu nadimun fi mahallin mikacin mene fi mahallin rafi'i ko sifa li mawdu'in to haka ma ita tunda jumlar la yanaluhu nadimun ta zo fi mahallin rafi'i ne to ashe abin da aka atabta shi ma zai zama fi mahallin rafi'i ne to saboda haka wa jumlatu la yufdi ilayhi sharabun ma'tufatun bil wawi wal ma'tuf ala al marfu'i marfu'un to kaga nan yayi yayi waslu me yasa yayi waslu saboda ya qasad qasad ishtiraka jumlataini ya nufanci hada jumlolin guda biyu jumlar la yanaluhu nadimun da jumlar la yufdi ilayhi sharabu wajen li'irabi shine ma'ana ya fita ko insha Allah sun ta'ala ana da dan bi ana kace mu dan wani guri yawan muraja'a yawan muraja'a da kuma ji daga malaman insha Allah ta'ala sai ka kada da fahimta kuma yanzu zamani ne na YouTube professor Google ga YouTube na kawai in ka je ka sa mawdu'ul fasli wasli fil nahwi fil fil balaga za a turo maka videos gashi nan na malamin misra ma za a turo maka sai ka dada bi bezon yadda muka yi nan ko za ka bi inshallah ta'ala sai ka samu abin a hannunka cikin sauki to ba kuma idan tafaka khabaran aw insha'an idan jimlola guda biyu suka yi ittifaki dukan suka zo da uslubin khabar labari wa insha'a ko kuma uslubin insha'i wa kanat bainakuma munasabatun tamma tsakankanin su kuma yanzu to akwai munasaba cikakkiya wa lam yakun hunaka sababun kuma yanzu to babu wani dalili ya qatadil fasla bainakuma wanda zai sa ai faslu tsakankanin su sai a waslu babu wani dalili da zai sa ba za a adabta da wawun ba to sai a zo da wawun tsakankanin su guda biyu idan muka duba da kyau cikin jumla ta uku wakala abul alal mu'arri ya ce yushammiru lilliji an sa kaihi an sa kihi wa yagmuruhu haka ne ko wa yagmuruhu almawju fi sahili to wannan karin magana ne waƙan nan ina matsayin karin magana ne kalmar alluji yana nufin ruwa mai yawa ko kuma mafi yawancin ruwa to yake cewa yushammiru liliji yana daura damara domin tsallake wannan ruwan mai yawa an saƙihi wato yushammiru an saƙihi yana yaye kwabrinsa yaye kwabri kuma alama ne nume ne yin aniya za ka aikata wani abu liliji domin ruwa mai yawa wa ya gumuruhu haka ne ko wa ya gumuruhu almauju sannan kumfa yana kumfa yana yana rufe shi fi sahil a gefe ko kuma gaba sahil shine gabar ba to idan muka lura da kyau a ka'idar mu sun ce au ittafaqa khabaran au insha'a ko yushammiru lilji an saqihi waccan nan jumla ce ko fi'liya ko to ku duba nan da kyau jumla ce khabariya ko ko insha'iyya jumla ce khabariya wa yagmuruhu al-mawju fi as-sahili yagmuruhu al-mawju fi as-sahili jumla ce insha'iyya ko khabariya jumla ce khabariya ita ma to kaga sun yi tarayya so an samu jumlola guda biyu khabariya wannan khabariya wancan nan khabariya to sai ya kawo wawan tsakankanin saboda sun yi akwai ishtiraki tsakankanin su wajen hukunci shikenan sun yi ittifaki wajen uslubi dukan suna da uslub khabari shikenan shi yasa sai aka hade tsakankanin su ga jumla ta gaba nan wa kana bashar ibn burd وأدن إلى القرب المقرب نفسه مقرب نفسه ولا تشدد ولا تشهد الشورى ولا تشهد ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتمي وأدن كدوما تردى وأدني نعم كدوما تردى ka ka ka adna ko adni adna yudni adni yawwa to ka kusantar da wa adni ka kusantar da almuqarriba nafsahu wanda ke kokari ya kusantar da kansa ila alqurba zuwa ga kusanci duk wanda kaga yana kokari ya kusantar da kansa zuwa ga kusanci kai ba kusantar da shi wala tushidil shura kada ka bayyanar da shawara imra'an ga wani mutum da gaira katimin bai boye sirri karka je wajen mutumin da shi duk abin da aka shawara da shi sai ya fallasa mutane ka nemi shawara gurinsa ka bayanar da shawara gurinsa karka je ana neman shawara ne ga wanda ke boye sirri to idan muka duba da kyau wa adni ilal wa adnil qurbal muqarribi muqarriba nafsahu jumlan ta fada da wani fili ne adni mudari ne ko madi ko amri to ai amri ne umurni ne ko to umarni kuma na daga cikin musulmi mene insha'i saboda aka ji muna ce insha'i a nan wala tushidi shura nan ai akwai hani ko la nahiya ko tana hani ko to kaga nan akwai mene shi ma wa usulmi ne na insha'i to kaga nan ittafaqal ittafaqal jumlatani ittafaqatil jumlatul jumlatani insha'an ko saboda wancan tana umarni wannan kuma tana hani to usulmin umarni da usulmin hani duka usulmin insha'i ne to shi yasa sai yazo da mene sai yazo da wawun wa yagmuru wa yagmuruhu mawju annam wala tushidil shura ya fito ko yana da sauki wannan to can karke kuma a ka'ida sai yace idan talafa khabaran wa insha'in idan jumlola guda biyu suka saba wajen uslubin khabar da insha'i wacce nan ta zo da uslubin khabar wannan kuma ta zo da uslubin insha'i kaga ai sun saba ba su da uslubi iri ɗaya ba wa hamal faslu khilaful maqsudi kuma sannan ai faslu mana da za a cire wawun to zai limautar da mai sauraro ko mai karatu abinda ba shine mai magana yake so a fahimta ba to shi ce sai a zo da wawun kawai la ga misali na shida a na biyar kai la wa barakallahu fika la wa barakallahu fika ku duba haka nan kawai kuna tare da mutum sai ka ce la wa barakallahu fika ba sai gane me kake nufi ba gumbancin wannan ko to shikenan sai wani ya tambaye ka wani to anan tunda ba zai ba zai gane ba ko kuma kuna tare da wani ne can sai ga wani ya shigo to wani da kuke tare da shi iya maka magana ce iyaya ko kana bukatan taimako ne ko agaji yayin da wani ya shigo suka ce la wa barakan lafika sai su gane a a'a Allah shi maka albarka to me a'a kun gani ba zai iya fahimtar ba zai iya shi wanda ya shigo yanzu ba zai iya fahimtar ni da nake magana mai nake nishi ba to shi yasa suka ce la wa barakallah wa kun gane in ka ce la barakallahu fika la barakallahu fika to kaman kana mushi mugunya addu'a ne kar Allah maka albarka to din kada shi wanda yake ya shigo yanzu ya saurari maganar bai san ma me ya faru tsakankanin ku ba kada ya dimo ce ya rasa fahimtar menene nake nufi da la barakallahu fika sai na zo da da wawun la wa barakallahu fika domin la din nan suka ce akwai wani abu da aka share wanda ya gudana tsakanin mu la a'a la ahtaju la ai la ahtaju shay'an wa barakallahu fika bana bukatan wani abu kuma Allah shi maka albarka to sai aka zo da wannan wawun din mun fahimci wannan ko domin rashin zuwa da wawun din nan shi wanda ya shigo yanzu da zaran ya ji an ce lawa barakan lafika zai dauka ana mashi mugunya adda ne ni ko ba mugunya adda nake mishi ba to shi yasa aka zo da wannan wawun din idan muka koma sai mu ƙara karanta bahar da kyau za mu ƙara fahimtar su insha Allah ya fita to idan idan muka lura da kyau la la ahtaju shay'in wannan uslubin insha'i ci uslubin insha'i ne uku kabariya la ahtaju shay'in akwai na ba za kaddara la ahtaju shay'in ai tamanni ne da nida'i da nahayu da amru sune uslub na insha'i ai ko to kaga jimla ce kabariya amma barakallahu fika ai jimla ce insha'iyya to kaga ikhtalafa jimlola nan guda biyu ikhtalafa ta sabran wa insha'an shikenan shi yasa yazo da wannan wawun din dama wani misali nan la wala tafallahu bihi tujibu bi zalika wancin ibara la wa barakallahu fika tujibu bi zalika zaka amsa ne da wannan mun kala ga wanda ya ce maka hallaka haja usaidika fi qada'iha ya dalla ko kana da wata bukata in taimaka maka wajen biyanta ko kuma gudanar da ita aiwatar da ita sai ka ce la wa barakallahu fika a'a bana bukatar wani abu Allah ya maka albarka in ka ce la barakallahu fika shi yana zuwa ko zai gane cewa a'a mummunan ma da kake mu dan uwanka to kai ko ba kake ni ba to dole sai ka zo da wawan din kamar nan ma la wala tafallahu bihi taju bi zalika zaka amsa da wannan maganar man kale wanda zai ce maka hal aballa akhuka min illatihi haka ne haka ne ko shin dan uwanka ya bayyana da wani abu daga cikin illarsa sai ka ce la wala tafallahu bihi Allah ya tausaya masa kaga la ma aballani wala tafallahu bihi to kaga sai ka sai ka zo da wawun nan ko wa la tafallahu to nan kai abin da ake ce mishi ne alwaslu bainal jumlatayn saboda iktalafata khabaran wa insha'a to Allah ya sa mu dace Allah shi mana jagora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik